أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
yan uwa masu sauraron mu da bibiyan mu a cikin wannan lokaci namu na gabatar da wannan darasi bayan mun ta hutu na rabin lokaci kuma yanzu Allah mu ɗauki sarki ya sake dawo da mu har yanzu dai muna nan tare da malam malam barka da zuwa Mm, Barka barka barka.
sannu da aiki ya kokari kuma Ah, alhamdulillah ya rabbil alamin.
haƙuri kuma To mun gode Allah.
to masha Allah Na'am.
insha Allah yan uwa idan ba ku manta ba mun tsaya ne ƙarshen wa'annan sunnakin mun fara bayani a ko kuma malam ya fara bayani a kansu ne sannan kuma lokaci ya yi mana halin nasa to yanzu insha Allah malam zai dora daga inda ya tsaya insha Allah ta'ala wa'annan sunanaki guda uku wanda muka ce akwai algafuru akwai algafa- al- akwai algafar akwai kuma gafirur zamb Na'am.
shine muka ce kuma ta'asilan wa tatbiqan To. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda malam Aliyu ya bayanin cewa muna akan sunayen Allah da Al-Ghafur da Al-Ghaffar da kuma Ghafir to waɗannan sunayen za mu ɗauke su wato ɗai bayan ɗaya za mu fara da Ghafir mun ce asalin su daga ghafara yaghfiru ghufranan shine satara shay'a asalin shi ghafara yana nufin suturcewa ko ba haka ba to sannan kuma eh, mun faɗa ya sunan ya samu asali daga almighfar hulla ta karfi wadda ake sawa wajen yaƙi wadda suke kira kwalkwalo in ji malaman zauri na fata an fahimta na'am wannan yana nuna kina Allah yana suturta bayan shi yana suturta wato zunuban su kenan to idan muka diba shi suna na ghafir ala wazni fa'il wuri guda ne zuwa cikin alkur'ani mai girma kaf gaba ɗaya gaba ɗaya ya zo ne a cikin wato suratu ghafir wadda ita ma suratul ghafir ma aka samu ta duk da yake ana kiranta suratul mu'min wajen wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana kenan So, suna biyu suna biyu take dauke da su Mm, haka kuma sunaye dama akwai tauqifiyya akwai ijtihadiyya an ce tauqifiyya wadanda nasu ya zo da su nasu ingantacce eh, hadisi kenan ingantacce eh, ko kuma asar na sahabi wanda yake ba- la majalil ra'ayi fihi akwai ijtihadiyya wanda zaka iske kawai an cira to ne daga ciki ana ganin daga salaf aka samu wannan suna an sanya mata da yake babu nasi a kansa Ta.
in mutum ya diba cikin at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama zai ga sunan sura asma al-asma at-tawqifiyya wal asma al-ijtihadiyya Mm.
to eh, wuri guda ne yazo in faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawl la ilaha illa huwa ilayhi al-masir to don daga nan baka sake sunan samun sunan ghafir a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda malamai suka ce ghafiriz dhanb Allah shine mai gafarta wato zunubai ko ba haka ba Mhm.
to sai mu je zuwa ga wato suna na gaba shine suna na wato al-ghaffar Mhm.
al-ghaffar ina fatan eh, an fahimta na'am to shi kuma suna al-ghaffar in ya zo da alif wallam sun ka ce wato wuri uku ne zo a cikin alkur'ani mai girma in dai alfin da in dai alifin da lamun gare shi na farko a cikin suratu sa'ad rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun na biyu kuma cikin suratu zumar khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwa al-'azizu al-ghaffar sai kuma na uku cikin suratu ghafir har yanzu eh, eh, cikin suratu ghafir afwan yanzu shine wa wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unni ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm huwa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ko ba haka ba na fata an fahimci ni to duk da cikin qurra akwai makarantawa ya qaumi maliya sannan kuma akwai mai karantawa ana ad'ukum don haka dalibai ilimi sai ayi hattara eh kiran wannan dai shi guda uku ne al-ghaffar in dai mai alif wal lam ina fatan an fahimta to sannan kuma akwai wanda yake na kira ne ina fatan an fahimce ni na kira ne ma'ana wanda bai da alif walla amma kuma dhamma yake dauke da ita sabanin wanga mai alif walla to shi ko guda ne tal a cikin alqur'ani ya zo a cikin suratu taha wa inni laghaffarun liman amana wa amila salihan liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ko ba haka ba a cikin suratu wato taha kenan sannan kuma akwai almunakkar almansub wanda yake yana da nakira amma kuma nasba ce gare shi ma'ana kinan fathataini kenan tunda in babu alif wal lam dole fathataini zai dauka kuma akwai alif wal lam sai dauki wasali guda ko fatha ko kasra ko dhamma kamar yadda yake a cikin ilimin nahwu kenan sananne na sai suka ce shi ya zo wuri ɗai shi ma a cikin alkur'ani a cikin suratu nuh fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ko ba haka ba to da haka kenan in mun hada waɗancan guda uku da waɗannan ɗai ɗai sai zaman to wannan sunan ya zo a wurare guda biyar a cikin alkur'ani mai girma idan muka je sai suna na gaba shine suna na wato al-ghafur al-ghafur ina fata an fahimci to shi al-ghafur in an ka kalle shi ta fuskar wato na kira kidan wanda bai da alif wallam to idan ya zamanto mai raf'a ne to za a samu kusan guda 60 a cikin alkur'ani mai girma shi kuma shi kuma amma wanda bai da alif wallam ina fata an fahimce ni a cikin suratul baqara wanda yake cewa إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم غفور كاغا يزودا ضمتين كما بيد ألف واللام muna kira ga kuma ɗalibai masu da alkur'ani cikin bakar an kace wa ma uhilla bihi li ghairillah cikin sauran surori aka kasa wa ma uhilla li ghairillah bih a cikin suratul ma'ida da kuma wato suratul nahl kinan duka ya zo wa ma uhilla li ghairillah bih sai ka kuma cikin littafin balaga ta alkur'ani kaga me yasa nan a cikin bakar an ka gabatar da wa ma uhilla bihi li ghairillah can ko an ka gabatar da wa ma uhilla li ghairillah bih akwai maganganu na malamai da dama saboda nan tana yiwa ana bayanin ne kan hukumce-hukumcen kansu ne ake magana shi an kan gabatar da ma uhilla bihi da ghairillah ko kuma ana magana jahiliya su ne can kuma ma uhilla da ghairillah be nan kuma ana bayani ne kan hukuncin kacukan haka sun kace to fa inna allaha fala ithma alaihi inna allaha ghafurur rahim a cikin an'am sai aka ce fa inna rabbaka ghafurur rahim ko ba haka ba to sai suna cewa saboda suratul an'am ita ce ta fara sabka sai an ka kawo sunan rububiya domin shine an kai ittifaki tsakanin musulmi da kafirai cewa Allah shine ar-rabbu ar-rabbu yana nufin al-khaliqu wanda ya halitta al-maliku wanda ya mallaki abubuwa al-mudabbir mai tafiyar da abubuwa to wannan kafirai ma sun yarda da shi ko ba haka ba wal in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah ko ba haka nan bane wal in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah duka dai abin nan zaka ga sun yarda cewa Allah subhanahu wataala shine ya halicce su ya halicce sammai da kasai to sai ya fara da shi a sannan suratul nahli ita ma makkiya ce to sai kuma sai ce fa inna Allah ghafurur rahim sai kawo sunan wato Allah subhanahu wataala inna Allah ghafurur rahim sannan kuma cikin suratul baqara nan kuma sai saboda kina an tashi daga rububiyya an fara zuwa wajen uluhiyya inda an kai sabani sannan cikin suratul baqara yace fala isma alaihi inna Allah ghafurur rahim ya ci gaba da zancen uluhiyya domin shine ake da sabani akan shi akan bayanin da malamai sun kai na balaga ta alqur'ani kuma cewa suratul an'am ta gabaci suratul ta gabaci suratul annahal da sabka wannan ko a nassi na alkur'ani abin haka yake ya tabbata ina fata an fahimci dalili kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin suratul an'am sai ya qulu alladhina ashraku da sannu mushrikai za su ce a cikin nahl sai ce wa qala alladhina ashraku sun ce kina kaga can ya ce za su ce nan kuma ya ce sun ce to kaga wannan ya nuna cewa wacce ta fara sauka ita suratul an'am tun ita ba da labari sannan kuma a cikin سورة النحل ستي وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل كاغا تون غباني ابين mun ka baka labari tun gabani to kuma abinda an ka bashi labari tun gabani shine a cikin kullu ajul fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir kaga wannan shine abinda an ka bashi labarin an haramta min qablu tun gabani ina fata an fahimci na'am insha Allah to wannan shine bayani dai akan nassoshi da bayanai da malamai suka yi kuma sai ya ƙulu ladina ashraku nan ya ce za su ce wa kala ladina ashraku sun ce to wannan maudu'i ne na alƙur'ani ina fata ana fahimta ta duk inda Allah ce za a yi wani abu to in anan duniya ne ko ya sarraha cikin ƙur'ani ya ce ya abku ko kuma in bai sarraha ba to tabbata ma an ce kaga ya ce sai ya ƙulu sufaha'u minan nas da sannu za su ce to amma nan bai kawo ta ayaba da yace sun faɗa amma tabbas tun da Allah ya bada labari sun faɗa ina fata abin ne sai ka fike duk inda sa sa sa din sun kazo cikin Qur'ani sai kai maudu'i da su ka fitar da wanda a nan duniya yake kuma wanda Qur'ani ya sarraha ya abku da wanda kuma ya lahira zai abku kuma tabbata zai abku don ba wanda isa ya hana Allah ya zartar da abin da yake so Allah ce ula'ika sayarhamuhumullah inna Allah zai musu rahama a ranar tashi alkiyama kuma tabbat Allah zai musu rahama dan za su shiga aljanna su da kansu za su ce wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin na fata an fahimta to wannan kenan yazo wuri 60 a cikin alqur'ani mai girma wuri na farko na bakar mun kawo shi wa ma uhilla bihi li ghayri Allah faman ittara ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi inna allaha ghafurur rahim na ƙarshe kuma ya zo ne a cikin suratu wato al-muzammil ina fata an fahimce ni kenan wanda bai da alif wal lam kuma yana da dhamma shine wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim shine na ƙarshe wanda yake bai da alif wal lam mai dhamma sannan kuma ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ayi hatara a cikin suratul baqara akai akwai irin shi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna allaha bima ta'maluna basir wa qalu lan yadkhulul jannata illa man كان هودا أو نصارى ننكو ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم to sai kuma abu na gaba malamai suke cewa shi suna al-ghafur ina fatan an fahimce ni in ya zamanto na kira ne ma'ana wanda bai da alif wallam amma kuma nasu ba gare shi nasu ba gare shi to shi kuma wannan ya zo guda ashirin a cikin alkur'ani mai girma shi kuma sai suka ce to kenan idan muka duba wajen fatar Allah subhanahu wataala hurrimat alaikum hurrimat alaikum a cikin suratul nisa ina farko yanzu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafur ghafurar rahima ghafura kaga nan ya zo da fatha na ƙarshe kuma ya zo a cikin suratul fathi walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima suratul fathi suratul fathi kenan sai dalibai ilimi su fahimta akwai wani abu cikin harda a cikin wannan sura sai yaqulul mukhallafuna إذا انطلقتم إلى مغانم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا تنفركو سيقول لك المخلفون نبيكم سيقول المخلفون سننقل للمخلفين من الأعراب wannan abin ya shafi har da kenan to kenan idan muka diba shi wannan sunan wanda bai da alif wallam idan muka duba idan mai dhamma ne ya zo so 60 idan kuma wanda bai da mai fatha ne ya zo so 20 kenan sai zamanto ya zo su tamanin a cikin alkur'ani mai girma to kafin mu je a suna na gaba akwai wata ka'ida daga cikin ka'idodin ilimin larabci da cikin asrarul arabiyya sanin sirrin larabci malaman lugha da sanin asrarul arabiyya musamman ilmin lugha ko fiqhul lugha ko ilmin lugha alhadith tun da suna cewa ilmin lugha suna kallon kalimomin larabci ta fuskar sanin sirrin su da harafin da kuma suke farawa da shi akwai wani littafi manzilatul arabiya bain al-lughat da kuma sauran dai littattafai da ake yi kan wannan ilimi ilimi ne mai zaman kansa kuma yana da ka'idodi yana da muhimmanci suke cewa duk in ka ga harafi da larabci ya fara da gha duk kalimar da ta fara da gha ghainun to tana nufin galibi ko an suturce ko ko abu ya boye duk kalima a larabci kaga wannan sanin sirri ne kaga al-ghafur Allah mai suturta zunuban bayansa al-ghaffar mai suturta zunuban bayansa kuma ya gafarta musu al-ghafir mai suturtawa to mu dauki wata kalma akar makallawa ba mu misalin wata kalma mai farawa da ghainu don saboda ka abin ya zama to sun faɗa ne ba mu san ko akwai dalili ba a larabci kalmar da take fara da ghainu ba muku da kalma daya kalma guda ko Mm.
algani alghaniyu mawadaci ko ba haka ba domin wadata tana ɓoye aibin mutum akrakallah to mu tahi alghina wadata Na'am.
tana ɓoye aibin mutum
alfaqir a'a mai fara da Ga- kai gainu kai Mm. mu ɗauki misali alghar kogo yau yana ga- suturci mutum Mhm.
domin in ka shi shi zaka ɓoye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hijira cikin go- Kwarai.
kogo ya ɓoye ko Mhm.
kogon eh, gharu thawr ko Kwarai.
Eh, domin akwai gharu hira akwai gharu thawr mutane ba su bambanta gharu hira kafin annabta har lokacin da annabta ta su gharu thawr kuma shine wanda lokacin da za a yi hijira manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sayyidina abubakar radiyallahu anhu an sahabati ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin suka shiga a cikin sa ko ba haka nan bane Kwarai.
ko ba haka ba to sannan kuma eh, idan muka duba eh, bayan wannan eh, akwai eh, al-ghafur akwai al-ghaffar akwai ghafir akwai al-ghar akwai al-ghaniyu akwai al-ghina kenan kuma ko sannan akwai eh, al-ghuna al-ghuna shine al-makan wuri shi kuma saboda idan mutum ya shiga gida in ka yi shi ka yi wuri dole zai suturta ka ko ba haka nan bane wurin da zaka zama zaka zama wurin da ake zama da shi ko ba haka nan bane to haka dai almuhimmu dai a takaice kalima mafi yawanci da take farawa da ghainun zaka iske tana nuna suturce abubuwa Wa- kamar yadda kuma duk kalmar da take farawa da jimun an ka samu nunun biyu tare da ita sun haɗu su ne asalin kalma to ita ma tana nuhin boyewa Mm.
kaga kamar janna falamma janna alaihi lairu jinun da nunu kaga yan rufe shi aljununu hauka li anna al-aql mastur hankalin shi an suturta shi aljaninu tayi dan da ke cikin ciki domin yana cikin ciki ba a ganin sa aljinnatu aljannu saboda sun boyi daga daga ido aljannatu aljanna saboda tana da al-ashjar al-multaffa wanda suke itace waɗanda suke hada a ga mutum ko ba haka ba aljannatu aljinnatu aljunnatu sulke na kariya ko ba haka ba eh, wanda kuma shi ma yana su- surci kirjin mutum ko mu ce gaban mutum da ake faɗi a wani yanki haka dai zaka same su da kuma kafin da nunun da nunu su ma zaka iske suna nuna boyewa abu in dai kafin ta zo da nunun da nunun su ne asalin kalma galibi tana nufin boyewa alkinnu gida ina fata an fahimci ni alkanun wata ne daga cikin wa- watannin larabawa wanda mutane suna boyewa a cikin gidaddajin su ina fata an fahimci ni alkinana kwari wanda ake sa waɗiyan kibiya a cikin sa an gane ko Eh, Allah ce waje alalakum minal jibali aknana gidaje waɗanda kuke shiga ku boye a cikin su ina fata an fahimci ni. alkunya kunya sunanka an boye sunanka ba a kawo shi ba da abin da ya kama da haka wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri amin
sai suna na gaba almubin tasilan wa tatbiqan shi ma To, almubin suna ne wanda yake daga abana yubinu ne. To sai sai a ce almubinu. To shi almubinu ɗin ga wanga yana daga cikin almujmal min haisul madda ba min haisul ma'ana ba. Wato ma'ana da sunan fa'ili wanda ya aikata da sunan wanda an ka aikata ma duk almubinu ake cewa. Almubinu ma'ana wanda ya bayyana ko almubinu wanda an ka bayyana. To anan wanne ne daga cikinsu? Kaga almubinu yana nufin Allah wanda ya bayyana al'amurra ko kuma almubinu in wanda bai ta'addi na domin akwai abana wanda bai ta'addi yana nufin wanda yake bayyane ba ana nufin Allah ga fili yake a sarari ba a'a dalilan da suke nuna akwai Allah a sarari suke kamar Allah subhanahu wata'ala da ka kalli halittunsa ka san akwai Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimci ni ko kuma almubinu Allah wanda an kai bayanin sa a cikin nassoshi har an ka gane shi ina fata an fahimci ni kenan in ka ji an ce almubinu bil fathi ana nuhin ismul maf'ul asalin shi almubyan ne ya an ce almubinu bil kasri ana nuhin almubyin wanda ya bamban wanda ya bayyana da haka dalibi ilimi sai yayi sai an bi abubuwa a- a- a a Sai an yi taka hankali tsantsan.
kenan daga abana yubinu ne an gane ko ibanatan na'am malamai suke cewa eh, wannan suna eh, ya zo a cikin alkur'ani almubin yana da alif wallam almu'arraf kenan wuri guda 21 zuwa cikin alkur'ani mai girma 21 wuri guda 21 amma wanda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala to guda ne kacal
cikin cikin 21 21 kenan su wanda yake da 21.
alaka da Allah kai tsaye yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin to ban da shi babu sai dai akwai waɗanda suna da alaƙa da sifofin Allah to wanda yake da alaƙa da sifofin Allah kuma suna ganin kamar za a iya same shi kamar guda biyar ne kawai Mm.
kenan yanzu cikin ashirin da ɗaya in an fidda ɗaya wanda yake nuna Allah kai tsaye suna Allah ko sifa ta Allah to kuma guda biyar sun zo suna nuna sifofin Allah na ɗaya daga cikinsu suratu Yusuf inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tilka ayatul kitabil mubin ayoyin alqur'ani idafa huna littab'id sashen ayoyi ba shine nufin dukkan ayoyin alqur'ani ba don suratu yusuf ba ita kadai ce ayoyin alqur'ani ba eh sashi kina al idafa huna littab'id tarun sashi kamar da malamai suka ce to kaga nan alkitabul mubin littafi bayyananne shine alqur'ani alqur'ani magana Allah ce kina ta kuma zuwa ga sifar Allah na biyu kuma sai cikin suratu shu'ara ita ma tilka ayatul kitabil mubin ko ba haka ba dan haka ita ma tana nuna alqur'ani littafi ne bayyananne kenan sifa ce daga cikin sifofin Allah na uku kuma sai suratul qasas tilka ayatul kitabil mubin ina fata an fahimci ni shi ma nuna littafi ne wanda yake bayyananne sai dai anan abin da ya kamata a fahimta shine kamar suratul yusuf tana farawa ne da alif lam ra sannan a ce tilka ayatul kitabil mubin amma suratul shu'ara da suratul qasas duka suna farawa ne da tasimim ko ba haka ba to tunda suna farawa ne da tasimim kaga nan babu bambanci tilka ayatul kitabil mubin tilka ayatul kitabil mubin babu bambanci tsakanin shu'ara da qasas amma ina za su bambanta a cikin suratul shu'ara sai anka ce la'allaka bakhi'un nafsaka a cikin suratul qasas sai anka ce natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun dan a bambanta al-mubin kenan mai alif wal lam kenan sai kuma na hudu kenan cikin suratul zukhruf wajen hamim tilka wal kitab al mubin ina fatan fi jira al kitab littafi ne al mubin wanda yake bayyana yana da alif wal lam nan ma al qur'ani ake nufi al qur'ani kuma magana Allah ce kenan sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma na karshe na biyar suratul dukhan inda Allah ya ce hamim wal kitab al mubin shi ba kaga nan ma ita da su waccan sun yi kamanceceniya da juna duk da yake cikin suratul dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka cikin suratul az-zukhruf hamim wal kitab al mubin inna anzalnahu qur'anan abin nan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun a cikin suratul yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyyan kenan cikin yusuf anzalnahu cikin suratul zukhruf ja'alnahu ina fata an fahimci ni in kuma za a bambanta tsakanin dukhan wal kitab al mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka can kuma inna anzalnahu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun to wadannan sune guda biyar sai zaman to kenan sauran da suka yi saura in mun fidda guda shida sha biyar din ba Allah subhanahu wa ta'ala suke rufi ba ko da sun zo da alif walla ina fata an fahimci to idan muka duba har yanzu za mu samu waɗanda suka zo ba suna nufin Allah ba kenan muka ce guda goma sha biyar ne ko to ina na farko ina na ƙarshe na farko shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن أنما على رسولنا البلاغ المبين كذا البلاغ شيني إسد ساقو المبين اللي كبين لي كذا الله با أكيد في أنبا أتكن سورة المائدة دوديك أتكن سورة سورة التغابن أكو إيرن ونن فإن توليتم أبنن فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين can wa ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaytum can cikin suratul maida kuma wa ati'u Allah wa ati'u rasul wahdharu akwai wahdharu ga masu dalibai masu da alqur'ani na karshe kuma wanda yake yana da alif wal lam wanda ba Allah yake nufi ba wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin a cikin suratul najmi to wannan shine abin da ya shafi wato sunan Allah wanda yake yana da alif wal lam a cikin alqur'ani mai girma al mubin da wanda kuma ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba sai mu je zuwa ga wanda yake bai da alif واللام na farko almunakkar almarfu ina fata an fahimci wanda yake na kira ne ma'ana bai da alif wallam shi almunakkar almarfu kuma yana da dhamma to shi wannan suke cewa kamar za a same shi kamar guda 36 guda 36 yazo na farko ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين شيطان عدو مكينا مبين بينا نيتو كاغانا با زان تا الله با اكي با شيطان شيطان تكلوي na ƙarshe kuma ya zo a cikin suratu nuh inda yake cewa qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne gargadi wanda yake bayyananne na ana zance isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala to an ce nadhirun nan gargadi inda ana nufin gargadi wanda yake daga wajen Allah tunan ma sifa ce ta Allah tun da maganar Allah ce in kuma ana nufin nazirun nan ismul fa'ilun ne bi ma'ana fa'il na ana nufin ni mai gargadi ne to kaga annabi Nuhu shi ba za a ce shi Allah subhanahu wata'ala bane ina fatan mun fahimci wannan to sai kuma wanda yake bai da alif wallam almunakkar kenan wanda yake shi kuma wato almashrur wanda yake yazo da jarra shi kuma yazo guda talatin da takwas kamar kalmar ta zo so 38 a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimce ni an gane ko na farko shine wajen fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin to dhalalin mubinin na tun inda tun da tsayawa ne za a yi sai a yi sukuni ko ba haka ba na karshe kuma ya zo a cikin suratul mulk qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin ko ba haka ba to sai kuma na karshe wanda yake bai da alif wal lam amma yana da nasba al-munakkar al-mansub kenan wanda bai da alif wallah mai da nasu shi ko ya zo goma sha so goma sha uku a cikin alkur'ani mai girma wannan lafazin shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina to kaga wannan mubinan kenan wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauka muku nuran an fassara shi sun fassara shi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kuma sun fassara shi da alqur'ani to an fassara shi da alqur'ani kenan nan yana nufin sifa ce daga sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba na karshe kuma kalima ta almubino da ta zo cikin alqur'ani ta cikin tasha uku ta karshe kenan shine wanda ya zo a cikin farkon farkon suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri malam. Sai sunana albarru.
Na'am.
Ta'asilan wa tatbikan shi ma.
Na'am, to sunana albarru asalin shi daga larabci. Wato suke cewa afwan kafin mu shiga cikin albarru mun manta shi sunana almubin. Ba mu yi bayanin asalin shi a ba. asalin shi daga ina ya samu asali tunda mun ce daga abana yubinu na to akwai sulafi din shi ana cewa bana yabunu sai a ce baunan bunan idza ba'uda yayi nisa amma an ka ce bana yabinu an gane ko bainan wa bainunatan in qata'a ya yanke shi yasa ake kira at-talaqul ba'in saki wanda mace ta yi mijinta nisa saka masa saki in ya mata saki uku ta nisan ta gare shi kenan sai ta yi wani aure to sai malamai suka ce waɗannan fi'illan kamar ana iya samun su kuma akwai bana bayanan shine abu ya bayyana ittadha an gane ko to sai malamai suka ce fi'illai ne guda biyar dukkan su waɗansu malamai suka ce guda hudu ne kawai suke lazimi da muta'addi waɗansu suka ce a dukkan su guda biyar suna iya zuwa ga maf'ulun bihi kuma suna iya zamantowa muta'addi gairi muta'addi wanne ne su shine bana da bana yabinu ko ba haka ba ya bayyana ba bana yabunu ba banda bana yabunu bana yabinu da bayyana yubayyinu tabyinan da tabayyana ya tabayyanu tabayyunan da abana yubinu ibanatan da kuma istabana yastabinu istibanatan to dukkan waɗanda fi'ilai guda biyar suna iya zamantowa lazima suna iya zamantowa muta'addi a larabci kadiba cikin muhtarul kamus na ahmad tahir azzawi na kasar libya ya kawo wannan duk da yake Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiri a cikin Al-Azbun Namir shi guda hudu ne yace suna iya zuwantuwa lazima da muta'addi banda wato na biyar bai kawo guda biyar ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin amin sai shi suna na albarru to shi kuma ya samu asali daga barra ana cewa barra hajjuhu an gane ko kubila an karbi hajjin shi kamar hajjin shi ya kubuta ya zama tutsar kakakke kenan sannan ana cewa barra ya birru an gane ko ko kuma barra ya barru saluha abu ya inganta ya yi kyau an gane ko to wanda yake mai aikin sai a ce barrun mutum mai da'a ko kuma a ce barrun alhamdulillah kathira yahdikum Allah yusuf barakum sai a ce barrun wanda yake mai da'a ina fata an fahimci to daga nan dai wannan asalin wannan kalima ta samu asiri daga karbuwa ko ko abu na gari ko abu wanda yake wato mai kyau ina fata an fahimci ni to amma idan muka dibi wannan suna a cikin alkur'ani mai girma sai mun yi hattara saboda irin yadda yake iya wato bambantuwa akwai albirru akwai kuma albarru in an ce albirru shine aiki na da'a an gane ko to shi albirrukin nan idan muka diba mai alif wallam wato ya zo guda shidda ne a cikin alkur'ani mai girma
gaba ɗaya yawwa laysal birru ko laysal birra ko laysal birru an tuwallu wujuhakum imamu hafs da imamu hamza sun karanta laysal birra sauran sun karanta laysal birru laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-birra an gane ko to ka gani wannan guda biyu kenan ko sannan kuma akwai wajen fadar Allah subhanahu wataala walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaka ku walakin albirru walakin albirru wato sai zamanto nunun ba ta da shadda kuma an yi damma ga ra'un wanda kuma imam nafi da imam ibnu amir su suka karanta walakin albirru ina fata an fahimci to sannan kuma na gaba kenan na biyar kenan ko lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na shidda kuma ta'awanu ala albirri wat taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan to kaga dai dukkan shi albirru mai kasra din da yazo cikin alqur'ani ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba kuma dama kasra gare shi ba fatha ba amma kuma za a iya samun barru barru to in an ka samu barru idan ya zamanto wanda yake abin nan idan ya zamanto wanda bai da alif wallam ne ina fata an fahimci ni tunda akwai wanda adda alif wallam akwai kuma wanda bai da alif wallam ina fata an fahimci ni to wanda yake bai da alif wallam in ya zamanto mai nasba ne ma'ana mai fathatai ne kenan to guda biyu ne ina fatan an fahimci ni guda biyu ne a cikin alkur'ani mai girma duka kuma yana cikin suratu maryam wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya a qissa ta yahya ko ba haka ba wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya can kuma a cikin na biyu cikin suratu maryam har yanzu na wajen annabi isa shi kuma wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya masu hada alkur'ani na yahaya shine na farko wasalamun bai da alif wallam na isa kuma wassalamu alayya shi yasa kamar yan qur'ani da suke cewa ba a cewa assalamu alaikum sai a ce salamun alaikum to gashi kuma qur'ani nan ya kawo wassalamu alayya kaga nan sai zaman to sun abka cikin rikici mai alif wallam din ya zo a cikin alkur'ani amma sun kore shi sannan kuma yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya da kuma na yahya yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya na annabi isa shi yake magana shi sa an kasa domirin shi can kuma labari ake bayarwa to kaga kuma sai ake cewa dama halayen da dan adam yake shiga cikin tashi hankali wanda bai san shi ba guda uku ne yawma wulidtu ranar da an ka haife ni ranar da an ka shigo duniya daga nan ka shiga tashi hankali wa yawma amutu da ranar da zan mutu kaga kuma ranar da tashi hankali na wa yawma ub'athu ranar da a tayar da ni waɗanda halaye na suke masu tsanani ina fata an fahimce sai nuna amince Allah ya tabbata gare shi Allah ya kubutar da mu a cikin waɗannan lokuta har zuwa ranar da zamu shiga cikin aljanna firdaus al-a'la ya rabbal alamin mai so ya diba cikin tafsiri ibn kathir zai ga bayanai akan wannan ina fata an fahimta sai abu na ƙarshe game da sunan albarru ina fata an fahimce ni sai suka ce ya zo a wurare guda goma sha biyu a cikin alkur'ani mai girma da alif walla albarru amma guda kadai yake nufin Allah subhanahu wa ta'ala su kuma yawa wanne ne yake nufin Allah subhanahu wa ta'ala shine a cikin suratul tur aya ta 28 inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim ko ba haka ba eh amma guda goma sha ɗai dukkan su ba Allah subhanahu wata'ala suke nufi ba ina fata an fahimta guda goma sha ɗai ko ba haka ba suke cewa idan ka diba na farko uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara kaga saydul barri farauta abin da yake saman kasa tunda albar wani lokacin rufin kasa kaga nan ba Allah ake nufi ba na biyu kuma indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr na al barr ba Allah ake nufi ba ina fata an fahimce ni na uku kuma a cikin suratul an'am har yanzu qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya an gane ko ina fata an fahimce ni alqira'ata yaqub qul man yunjikum sannan kuma na gaba tadarruan wa khufya imam shuba ya karanta wa khifya sannan kuma na gaba a cikin suratul an'am har yanzu wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr nan ma al-barr ba ana nufin Allah ba sararin kasa kenan ko bisa durun kasa ko saman kasa na gaba sai a cikin suratul abin nan suratul yunus هو الذي يسيركم في البر والبحر وهو الذي ينشركم في البر والبحر قراءة ابن عامر أبو جعفر سينقبا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم kaga shi ma wannan a cikin suratu wato al-isra sannan na gaba afa amintum an yakhsifa bikum janibal barr kaga ni afa amintum an yakhsifa bikum kaga ni ko ko an nakhsifa ina fata an fice ni qira'a wato ta abin nan kaga an nakhsifa bikum janibal barri idan muka duba kaga nan janibal bar nan ba ana nufin ba wato abin nan duk da yake imamu abu amur da ibnu kasir su suke karantawa da nunun a waɗannan wuraren shine a cikin suratu wato al-isra sannan kuma idan muka duba na gaba a cikin suratul isra wal qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri nan ma ba Allah ake nufi ba sannan na gaba amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahri wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi a cikin suratu wato annaml a ilahu ma Allah na gaba kuma sun fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun a cikin suratu al-ankabut sai kuma na gaba zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un a cikin suratu suratu ar-rum sai na karshe wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'a Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun a cikin suratu luqman dukkan waɗanda ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba ko ba haka ba ku da jin ka san ba Allah suka nuna yawa to dan haka suke cewa abinda ake nufi da Allah albarru ya shafi kamar dukkan ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala yake basuwa zuwa ga bayan shi yana kyautata musu ina fata an fahimce ni to da haka ni daga cikin barro na Allah alkhairin da Allah yake mabayi yana yin jinkiri ga mai munana ayyuka ya ba shi damar da zai samu ya tuba ko ba kan bari sannan kuma Allah subhanahu wataala yana taimakon bayinsa yana ba su alkhairai waliyansa kenan wannan duk daga cikin alkhairan da Allah subhanahu wataala yake samuwa darwa zuwa ga bayin shi ina fata an fahimce ni Allah yana kyautata ma bayin shi yana kyautata al'amuran su na duniya da lahira yana kuma ba su alkhairai waɗanda babu wanda ya san iyakar su in ba shi ba ina fata an fahimce ni to wallahu ta'ala a'lam wannan shi ne abin da ya shafi wannan suna na albarru kenan to Allah ya saka da alheri amin amin akramakallah sai suna Allah alhamid na'am shi ma ta'asilan wa tatbiqa to in muka duba suna na alhamid malamai suke cewa ya samo asali daga hamida yahmadu mislu sami'a yasma'u ina fata an fahimce ne fa'ila yaf'alu sai a ce hamida ba a ce hamada ina fata an fahimce ne ba a ce hamada kuma ba a ce hamuda sai dai a ce hamida fa'ila yaf'alu yahmadu ba a cewa wato yahmidu ko abin nan hamida yahmadu ba a cewa yahmidu ba a cewa yahmudu sai dai a ce yahmadu fa'ila yaf'alu shine wato idan ya gode ko ba haka nan bane to nan hamid sai suka ce suna ne na alhamdu daga alhamdu aka cira toshi to yana nuna kamar yabo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni to sai suke cewa wannan suna kamar idan muka kalle shi a cikin alkur'ani mai girma ya zo wuri ɗaya yana matsayin na kira kuma wanda yake bai da alif wallam kenan kuma yana da nasba kenan wanda bai da alif wallam kuma yana da nasba wuri ɗaya zuwa cikin alkur'ani mai girma inda Allah subhanahu wataala yake cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida to nan ɗaya aka samu hamida a cikin alkur'ani mai girma in ji malamai ba ni faɗa ba fa ka wani ya zaburo mini to sai malamai suke cewa nan kuma Allah subhanahu wataala yake nufi sannan kuma akwai wanda yake al-mu'arraf bi al ina fata an fahimci al-mu'arraf bi al wanda yake yana da alif walla to shi kuma wannan guda goma ne a cikin alkur'ani mai girma shi kuma ina fata an fahimci suke cewa guda goma ne ya zo a cikin alkur'ani mai girma na farko a cikin suratu Ibrahim kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid ina fata an fahimce ni to wannan na farko kenan na biyu shine a cikin suratul hajj wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila siratil hamid nan babu al-aziz sannan kuma na uku a cikin suratul hajj har yanzu lahu ma fis samawati ma fil ardi wa inna allaha lahu al ghaniyyul hamid ko ba haka ba cikin suratul hajj sannan na hudu kenan ko lillahi ma fis samawati wal ard inna allaha huwa al ghaniyyul hamid a cikin suratul luqman ina fatan an fahimce ni na biyar kenan sai cikin suratul saba wa yaral ladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al haqq wa yahdi ila siratil aziz al hamid to sannan na shidda kenan alladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أتكن سورة الحديد ina fata an fahimta Na'am.
sai na gaba kenan na bakwai na bakwai laqad kana lakum eh, fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa man yatawalla fa inna Allah huwa al ghaniyyul hamid ina fata an fahimci Eh, na karshe kuma sai eh, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al azizil hamid ina fata an fahimci Na'am.
Mm, na'am to wannan shi dai ne eh, a cikin eh, abin nan eh, sai na tara ko ai ba mu kawo na tara ba Ba a kawo cikin suratu fatir ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid sai na karshe shi da cikin suratu shura wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid mai alif wal lam to waɗannan su ne guda goma da ya zo da alif wal lam sunana alhamid a cikin Alhamid.
alqur'ani mai girma idan muka je gaba sai kuma wanda yake almunakkar eh, dukkan su kuma suna guda Allah subhanahu wata'ala waɗanda da muka kawo kenan sai guda biyu da aka yi saɓani cikin su shin dukkan suna nufin Allah ko ko waɗansu ba suna nufin Allah ba waɗansu malamai sun tafi cewa dukkan waɗanda guda goma eh, eh, da al-aziz da al-hamid duka Allah suke nufi waɗansu kuma sun tafi cewa a'a eh, eh, nan ila siratil aziz al-hamid Eh, shin nan idafa ta sifa ce an kai zuwa ga mausuf shin siratin siratin na musulunci shine al-aziz al-hamid ko ko Allah subhanahu wataala amma zance mafi inganci wanda an karja nan Allah ake nufi dan nan wahudu ila tayyib min al-qawl wa hudu ila siratil hamid shi ma nan shin siratil hamid hanya ce wanda ake gode mata ta musulunci Eh, eh, ita ce abin godiya ko ko da Allah subhanahu wataala nan ake nufi akwai sabani tsakanin malamai amma dai abinda aka fi rinja shi ne dukkan su dai Allah subhanahu wataala ake nufi ina fata an fahimci ne ba idafatu sifa ne ila mausufiha ba insha Allah sai na gaba wanda yake na kira ne ma'ana wanda sunan Allah na Alhamid wanda bai da alif wal lam kuma ya zo da dhamma al marfu'u kenan sun ka ce guda shida ya zo a cikin alqur'ani mai girma amma dukkan su Allah subhanahu wataala suke nufi gaba ɗaya ina fata an fahimce ni Eh, na farko eh, ya ayyuhal ladina amanu eh, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد كاغا حميد نا إن ذا أبن الناشي آه، نبيكما تكين شدة كنكنا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد كوبا هكذا بني أتشن سورة هود نأككما وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد كوبا هكذا أتكين آه، سورة لقمان كما شيني و- ولا- أبن نهر كنن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله آه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سينا بير أتكن سورة آم، آه، أبن نن. آه، سورة فصلت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم Hamid حميد كوبا هكبا حكيم حميد آه، تنزيل من حكيم حميد nan sai zamanto wato munakkar ne amma majrur ma'ana yana da jarra kenan kenan bai rafa guda biyar ne sai kuma na cikin suratul taghabun dalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa qalu abasharun yahdununa fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid kenan mai rafa guda biyar mai jarra kuma آه، guda ne sai dai mu ja hankalin ɗalibai nan zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat a cikin suratu ghafir zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat akwai hum ga dalibi mai harda alqur'ani ina fata an fahimce ni sannan cikin suratu eh, ghafir din fa eh, fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim sannan kuma fa akhadhahum Allah kinan na farko shi fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim sannan kuma fa akhadhahum Allah ina fatan an fahimce ni insha Allah eh, sai eh, ina ganin abu na ƙarshe nan da an ka ce fa inna Allah wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid amma a can cikin suratul eh, misali suratul ali imran sai an ka ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun anil alamin to nan an ka ce la ghaniyyun an ka kamo lamun a cikin suratul ibrahim amma suratul ali imran sai an ka ce ghani me yasa ba a kawo lamun ba sai suka ce na ana zancen aikin haji ne abu ne wanda yake wadatuwa ne ga aikin hajji abu guda ne can kuma in takfuru antum fil ardi jami'an ma'ana nan ya shafi dukkan halittu shi yasa sai aka ƙara lamun
tunda can bakin masu aikin hajji ne kawai.
yawa Shi kuma nan ga ga gaba ɗaya halittu ne gaba ɗaya an in takfuru antum fil ardi jami'a in ji malamin balaga ta alkur'ani shi yasa cikin alkur'ani duk harafin da ka gani ana iya tattaunawa akan shi shi yasa littattafan ustadu doktor fadal samun ra'i na tattaunawa akan wannan yana ijtihadi wani wuri ya samu dacewa wani wuri bai samu dacewa ba mun ce ma'asumi bane kasancewa shi dan adam adalla ka duba musamman kuma ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yana kula da wannan janibi da kuma ustadu doktor fadal samun ra'i dan kasar iraki wanda yana kula da wannan janibi yana da littattafai misali at-ta'bir al-qur'ani da balaghatul kalima fi at-ta'bir al-qur'ani da kuma ma'anin nahu na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da kuma ma'anin abniya ina fata an fahimci ni da kuma lamasatun bayaniya duka in ɗalibi ilimi ya same su balaga ta alqur'ani zai ganta da kuma sauran littattafan da dai malamai suka rubuta wannan na dan bada misalai wallahu ta'ala a'lam kuma in mutum na son sanin ka'idodin balaga sai riba cikin albalaghatul wadiha dan saboda ya ga ka'idodi na balaga ko ba haka ba wanda dai sanin su in kuma kaga kalma baka san ma'anarta ba a wajen malaman balaga sai ka koma cikin mu'jamul balaghatul arabiyya na badawi tabana badawi tabana wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin daga cikin sunan nake Allah akwai alhaqu na'am shi ma ta'asilan wa tatbika to muka diba sunan Allah alhaƙu suka cewa ya samo asini daga haƙƙal amru ya hiƙu ko ya huƙu ina fata an fahimci kenan shi biyu gare shi in an ce haƙƙa ana iya cewa wajen malaman sun suna iya cewa asalin shi haƙaƙa misali ina fata an fahimci ni ya hiƙu kenan ya haƙiƙo ne in an ce ya huƙu asalin shi ya haƙuƙo ne amma saboda idgami da an kai sai a ce haƙƙan wa haƙƙatan wa huƙuƙan ina fata an fahimci ni sun kace lazimul mutaaddi kina ana iya cewa haqqal amru al'amari ya tabbata kuma ana cewa haqqal amra mutun ya tabbatar da al'amari kina yana iya daukar maf'ulun bihi ina fata an fahimci ni to wannan kinan to suke cewa kuma ana cewa alhaqqu shine abin da yake tabbatacce ko gaskiya ina fata an fahimci ni sannan kuma akwai alhiqatu alhiqatu in an ce alhiqatu ana nufin abin da yake shine gaskiya sannan kuma an ka ce alhiqatu wani lokaci ana nufin wato wi'a'un min khashab wato kamar wani dan abu ne wanda da ina sanya kaya wanda yake na itace ne kaga kamar sanduki tunda can da sanduki na katako ne gare mu kafin ai sanduki na karfe ina fata an fahimci ni to amma ba sandukin ɗaya ba wi'a sun ka ce kawai ne ce mun ce sanduki ake nufi sannan alhiqatu ana nufin al'ibilu raƙuma idan ta kai cikin shekara ta hudu ina fata an fahimci ni sun ka ce me yasa an sanya mata suna alhiqatu li annaha istahaqqat rukub domin ta cancanci a wanda lokaci a hauta ma'ana ta yi karfi ina fata an fahimta sannan kuma sun ka ce alhiqatu ana nufin ra'sul warak ma'ana kuyabun mutum saman su nan ga ana kira su ana shigar su alhiqat da haka dalibin ilimi kashi zo shi iske kalmar kullum ya bata ma'ana guda ya san da ta da ma'anoni daban-daban
Allah ya kyauta amin to wannan suna game da bincike malamai sun yi bayani a kansa kuma bayyane waɗanda suke masu yawa suke cewa al-mu'arraf bi al wanda yake al-haqqu kalma ta al-haqqu ta zo kusan inda tana da alif wallahi ta zo kusan 180 a cikin alqur'ani mai girma
180 yawa amma waɗanda suke nuna Allah kai tsaye guda tara ne cikin 180 yawa cikin 180 wanda Allah suke nufi kai tsaye to guda guda wato tara ne misali ka kama inda Allah ce wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqq to nan kana Allah kai tsaye ake nufi babu wani tawili wanda za a yi to sannan suke cewa akwai guda wanda shi daga cikin waɗannan guda tara din shi muhtamil ne ina fata an fahimce ni ma'ana yana iya ɗaukar kamar a ce Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ko kuma ya zamanto a'a ihtimali ne kamar inda an ka ce almulku yawma idin alhaqqu lirrahman mulki na gaskiya yana ga Allah to kaga sifa ta mulki almaliku sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala nan sai zamanto sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni sannan suke cewa akwai guda 44 wanda yana nuna sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni kinan guda 44 sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma wanda yake yanzu almunakkar ma'ana wanda yake na kira wanda yake a matsayin na kira in an ce na kira shine wanda bai da alif wallam to wanda bai da alif wallam in ya zamanto almansub ne mansub ma'ana wanda yake yana da fathataini kenan ko kalimata alhaqu to guda shashi da yazo cikin alqur'ani haƙƙan kenan misali sun kace dukkan su babu wadda take nufin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sha shidda cikin sha shidda ɗinka wanga wanda yake bai da alif wallam kuma ya zamanto mansubi to dukkan su ba su nufin Allah na farko shine kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu liwalidayni wal aqrabin bil ma'ruf sai an kace haqqan ina fata an fahimci ne alal muttaqin to kaga haqqan din nan ana ana nufin abin da yake tabbatacce ba Allah ake nufi ba Allah ba kware ko malam Bahaushe in kaji an ce shin abu kaza ya faru yace haqqan to kenan da rufin abin nan ya tabbata kware na ƙarshe kuma kalma ta haqqan ya zo a cikin suratul Luqman khalidina fiha wa'adallahi haqqa ina fata an fahimci shine na ƙarshe cikin waɗannan guda goma sha shida sai kuma wato almunakkar wanda yake bai da alifu wal lam almarfu wal majrur wanda yake mai raf'a da kuma mai jarra an gane ko to shi wannan in an hada su guda biyu ya zo guda 21 a cikin alqur'ani mai girma shi kuma yawa amma wanda yake mai jarra guda biyar ne wanda yake mai rafa'a kuma guda goma sha shida ne ina fata an fahimci ni yawwa wanda yake mun ka ce mai jarra bai da alif wallam guda biyar ne na farko shine wajen fadar Allah subhanahu wataala innal ladina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina بغير حق كما هكذا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أتكن سورة آل عمران نكر شيكما الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أتكن سورة الحج to sai kuma shi kuma mai raf'a wanda yake bai da alif wallam kalimata alhaqu wanda yake kuma yana da raf'a mun kace yazo guda wato goma sha shida kenan ko a cikin alkur'ani mai girma na farkon su kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahum al-bayyinat kaga wa shahidu anna ar-rasula haqqun haqqun yazo wato da bai da alif wallam ko yazo da matayin shine na farko kenan na karshe kuma walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum a cikin suratul ma'arish duk da yake a cikin suratu az-zariyat wa fi amwalihim حق لس... وفي أموالهم حق للسائل والمحروم باب معلوم أتكن سورة المعارج أكوي معلوم ɗalibin ilimi ya hattara ina fata an fahimci ne to shi wanda yake wanda yake na kira majruri dukkan shi babu wanda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala dukkan su suna nuna ba Allah ba mun faɗi wannan amma wanda yake mai na kira wanda yake na damma sun kace kullu hafi ghairi haqqillahi ta'ala dukkan su ba Allah subhanahu wa ta'ala ba suke nufi in ya zamanto mai rafa'a ne amma sai dai guda biyu ana ganin suna zamantowa sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala misali inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa innahu akwai guda wanda yake nuna Allah subhanahu wata'ala fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tanfiqun ina fata an fahimci ni to shi wannan Allah yake nufi tunda an ce la haqqun yawa ina fatan an fahimta to yawa to sai malamai suke cewa to kuma akwai wanda yake shi kuma bil idafa an gane ko ma'ana suna na haqqu inda ya zo da idafa to wannan kuma guda biyu ne ake samu a cikin alkur'ani ina fata an fahimci ni wanda yake al-mu'arraf bil idafa ma'ana ya zo da idafa to in ita ko idafa in ta zo galibi idafa in ba in ba lafziya ba in dai ma'anawiya ce tana zamantowa wato matsayin ta'rifin kalma take yi to shi wannan guda takwas ne ina fata an fahimci ni na farko alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ko ba haka nan bane ya zo da idafa a cikin suratul baqara an gane ko alladina atinahum alkitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih na karshe kuma wanda yazo da idafa shine wato abin nan wato wa innahu la haqqul yaqin inna hadha wa innahu la haqqul yaqin wa innahu la haqqul yaqin a cikin suratul haqqa to waɗanga su ne guda takwas ne da suka zo guda biyu ake fitarwa ana nufin suna da alaka da sifa ta ubangiji bayan wancan da muka ce innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun shi wanga mai idafa guda biyu kawai ake samu wajen inda yace wa innahu la haqqul yaqin shi alqur'ani gaskiya ce tabbatar gaskiya ko ba haka nan bane to wa innahu la hasratun alal kafirin Allah kai mu nasari mu zamanto ya zamanto hasara gare mu to sannan kuma cikin suratul haqa yace inna hadha ay suratul waqi'a inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim to tunda an ce inna hadha lahu haqqul yaqin shi alqur'ani nan gaskiya ne kaga alqur'ani sifa ce daga sifofin Allah tunda magana ce daga cikin maganganun ubangiji sai zamanto kenan nan mai idafa guda biyu yake nuna sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala guda kuma yana nuna kamar Allah ake nufi in dai wanda yake na kira ne mai raf'a innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun to wannan shine abin da shafi suna na Allah na alhaqu sai dai abinda ake son ɗaliban ilimi su yi hatara shi suna na alhaƙo wani lokaci yana iya zakkuwa da wasu abubuwa waɗanda dukkan su ana iya kiran su gaskiya ina fata an fahimci ni to kaga nan wajen fassara dole sai ka tantance me ake son a ce misali kaga in muka duba akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wasallam hadisi na ibnu abbas ya zo cikin sahih bukhari ya zo cikin sahih muslim yana cikin kuma sunan na tirmidhi da kuma sunan na abi dawuda da kuma sunan na ibnu maja da kuma imam malik ya kawo shi a cikin muwatta inda manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fadin wata addu'a har yake cewa anta qayyimus samawati wal ard ko kuma qayyamus samawati wal ardi wa man fihinna duk da yake akwai masu cewa qayyum to wannan riwaya ta qayyum suka ce imam abdurrazzaq cin al-musannaf shi kadai ya kawo ta ko a ce ta saba lafazin ta saba wadancan ko ko a ce a'a ya faɗi wannan wancan lokaci ya faɗi wannan wannan lokaci ina fatan an fahimce ni to da cikin dai wannan yake cewa walakal hamdu alaka walaka minnan yake cewa Allahumma anta nuru samawati wal ardi ko wa man fihinna ko walaka alhamdu laka almulku laka mulku samawati wal ard wa man fihinna walaka alhamdu anta maliku samawati wal ard ko ba haka ba to ai yake cewa walaka alhamdu anta alhaq ko ba haka ba kaga nan yace Allah alhaquna yace to kuma wa wa'aduka haq wa wa'aduka alhaq kaga alƙawarinka wa wa'aduka haqqun ko wa'aduka alhaqu alƙawarinka gaskiya ne kaga alƙawarin Allah kuma shine Allah ba sannan kuma liqa'uka haqqun haduwa da kai gaskiya ne ina fatan an fahimce ni kaga yace kuma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun annabi gaskiya ne kaga annabi ba Allah bane was sa'atu haqqun qiyama gaskiya ce Allahumma laka aslamtu har zuwa ƙarshe kuma akwai inda zai cewa wal jannatu haqqun wan naru haqqun ko ba haka ba to kaga duka waɗanda haqqun haqqun sai zama to mushtara shi yasa wajen tafsiri sai kaga malaman tafsiri na cewa misali wajen inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن don waɗansu malamai suka ce wala witta ba alhaqqu ahwa'ahum da Allah ya bi son ran kafirai abinda suke so ko kuma wala witta ba alhaqqu ahwa'ahum da alqur'ani ya dace da son ransu tunda su suna son ayi shirka ina fata ana fahimta to kaga duka ma'anonin da malamai za su kawo lokaci sai ka iske suna da alaka ko ko yanzu da zamu dauki tunda ya ce wani Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haqqun wala witta ba alhaqqu ahwa'ahum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi son ransu tunda su sun suka yi shirka shi ko yana so a tabbatar da tauhidi kaga dai abubuwa ne waɗanda zaka iske duka an ce haƙƙun din yana iya ɗaukar fassarori daban-daban sai dai a zaɓi wacce ta fi kusa wala witta ba alhaqqu ahwa'ahum ya ce aljannatu haqqun da aljanna ta dace da son ransu domin su suna son ba su yi aiki ba su shiga aljanna ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla ka fahimta da suna sa tsammanin a'a mutum ko bai yi ibada ba zai cire ma wuta kaga wala yutta ba alhaqqu ahwa'um wa anna wan naru haqqun ina fata an fahimci ne to kaga ashe koda wani yayi tafsiri sai dai a ce na wani an fi sa shi gaba akan na wani an ba kada ka kuskurantar da mutum in baka san dalilin da yasa ya yi wani tafsiri ba saboda kasan ɗaliban ilimi da sun ji abin da ba su sani ba maimakon su bincika miye dalili ko su samu malamin ko su binciki littattafai kawai sai su ce ba haka nan ba saboda shi abin da ya sani kawai shine a ilimi alhali ko ana cewa kulli man yadda fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u duk da yake baiti na Abu Nuwas yana cewa kulli man yadda fil ilmi falsafatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u amma su sun dauke shi ba falsafa ba ma'ana sun gyara baitin kulli man yadda fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u ashiya'u ka ce ma wanda yake iddi'a'in ilimi ya kai kololuwa cikin ilimi arafta shay'an ka san abu guda wa ghabat anka ashiya'u abubuwa da dama baka san su shi sa tafsiri in fassara guda ka sani ga aya to ka san sauran fassarorin ka san dalilan sauran maganganun malamai sai kaga bil muqarana hadisi misali in an ka ce ya inganta ko bai inganta ba to ina maganganun malamai ya za mu yi murajjaha wata magana akan wata magana an gane ko shin maganganu na balaga an yi sabani magana nawa akwai akan mas'ala wannan ta balaga usulul fiqh magana nawa akwai ga malamai wacce ce zamu rinjaye su usulul tafsir magana nawa malamai sun kai ilmul al-khilaf da adabu ilmul fiqh malaman fiqh sun yi sabani wanga ya ka magana wanga magana wacce magana kamata mu zaba kuma menene dalilin da ya kamata mu kawo ilmul sarf malamai sun yi sabani akan wata mas'ala ga maganganun su ilmul nahw imam al-anbari yana da tafi al-insaf fi masail al-khilaf masalan da shaykh tantawi yana da tarikh an-nahw wa tarikh ashhar an-nuhat sabanin da aka yi na malamai da kuma wacce magana ce tafi karfi ina dalilai kaga duka irin wannan in ka san maganganu daban-daban ka san dalilan su karin jayar da wani wannan shine ilimi amma kawai ka zabar abin da baka sani baka ce ba karatu bane ba ilimi bane an yi kuskure to kaga wannan zai sa ɗalibi ya abka cikin kurakurai da dama muna fatan Allah subhanahu wataala ya muna tsari da irin waɗannan abubuwa wallahu ta'ala a'lam to ina ganin malam ga dukkan alamu lokacin mu ya matso wanga suna na Allah na alhaqu shine tabbataccen abu Allah ce li yuhiqqa al-haqqa wa yubtil al-batila walau kariha al-mujrimun dan Allah ya tabbatar da al-haqqa gaskiya wa yubtil al-batila ya watsar da ƙarya ya bata ta sai sun ka ce a anan li yuhiqqa al-haqqa to ai abu tabbatacce na ai ba a tabbatar da shi gaskiya ko ba haka nan bane sai suka ce to me ake nufi a nan sun ka ce alhaq na ana nufin al-islam Allah ya tabbatar da musulunci ma'ana akan kafirci ya dora shi akan kafirci ko kuma li yuhiqqa al ya tabbatar da gaskiyar da can a wajen shi ya san ita gaskiya ce wa yubtil al-batil ya bannatar da ƙarya dama ya san a wajen shi ƙarya ce ko ko ya bayyana gaskiya ta tabbata gaskiya ya bata linjaye ya bata ƙarya kafirci kenan da abin nan ya nuna cewa wannan abin ba haka nan bane shi yasa in ka ga lafazi ya zo cikin alqur'ani lokaci ba ana nufin abin tabbata shi na ba a'a ana nufin ana son ya bayyana ko kuma a'a akwai wanda ake magana da shi cikin fatiha muna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya to kuma mu musulmi ne to ba akan shirya muke ba mu je mu shirya sai malamai suka yi magana maganganu daga cikin su waɗansu malamai sun tafi cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka tabbatar da mu tunda akan musulunci muke wasu sun ka ce a ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu abubuwan da rassan musulunci wanda ba mu sani ba tunda muna akan musulunci ibn al-qayyim a cikin madarijus salikin ya dauki wannan fasara to sanan misali ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ayyuhal ladina amanu ku wadanda kuka yi imani sai an ka ce aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo to kaga wanda ya imani ai ba a ce shi imani da manzo ta min tahsil al hasil to ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani wadan suka ce nan ya ku wadanda kuka yi imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aminu billahi wa rasulihi ku ƙara tabbata akan imani kamar da an ka ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah ma'ana ka ƙara dawoma akan jin tsoron Allah sai wasu ka ce a ya ayyuhan ladina amanu ya ku da kuka yi imani aminu billahi ma'ana ya ku da kuka yi imani da Musa to aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzonsa ma'ana ku imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya ayyuhal ladina amanu ya ku kuka yi imani da Isa da Musa to aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah kuma ku imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu kace a'a ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani da zuka da bakunan ku munafikai tunda sun yi imani ne da bakin su sun yi imani da zukatan to aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzonsa a cikin zukatanku to kaga in baka san wannan ba shin abubuwan yana za a sarrafa su wasu malamai suka ce a duk ya dauke sun da lafzul iman mushtaraka ne sai a dan kowa daidai nashi istikhdamul mushtaraka fi kulli ma'anihi wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri na'am to abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya cikin mizani hasana muna roƙon Allah mu dukkan sarki shi ƙara malam ilimi mai albarka mu kuma Allah mu dukkan sarki shi arzata mu aiki da abinda malam ya karanta da mu ya Allah muna roƙon ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai da munafukan Allah ya Allah muna roƙon ka sabkar da albarkarka a cikin wannan ƙasar tamu Nijar da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya ya Allah ka ba mu kariya ya Allah duk tashin hankalin da muke ji ƙasashe makwabta ya Allah muna roƙo su ma Allah ya ba su zaman lahiya mu kuma Allah ya kare mu ya Allah muna roƙon ka waɗanda suke hukun iyakokin mu sojoji da sauransu muna roƙon Allah mu ɗaukin sarki shi ƙarfafa su Allah ya ƙarfafa su waɗanda kuma ka karɓi rayukansu cikin wannan halin muna roƙon Allah maɗaukin sarki ka karɓi shahada su ka sa sun cika da imani ya Allah maɗaukin sarki ka sabkar da ruwa masu albarka ka ba mu damana mai albarka kuma ka ba mu ikon cin abin da Allah ka ba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh